ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yanwa musulmai yau ma gashi cikin yadar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na asabat wanda ya zo dai da biyar ga watan ramadanu na hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ta 1442 ga shi Allah maɗaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi daidai wannan lokaci da muka saba zama don mu rusuna mu saurari fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki karkashin tafsiri mai suna raddul asani ila ma'anil qur'an wallafar shehin malami na sunna a wannan ƙasa sheikh abubakar mahmud gumi allah maɗaukaki ya gafarta masa tare da ƙarin bayani da ma wasu ta'aliki da ɗaya daga cikin ɗaliban malam ya yi ya allaka da littafin wato malam aliyu albami shi ma muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya saka masa da mafi kyawun sakamako mu da muke karatu da waɗanda ke fasa wato sauraro muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya sanya karatun da sauraron duka don Allah muke yi domin duk abin da aka yi shi ba don Allah ba to ba ruwan Allah da shi ko ba zai ba da lada ko na kwabo ba daga niyyar ɗan adam ita ce za ta tserar da shi gobe kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce da yawa za ka ga aiki da sura na shiga aljanna mutum yana yin sa ashe ɗan wuta ne Allah ka raba mu da haka to in ba manta ba jiya mun bude suratul fadiri mun yi karatu daga aya ta 1 zuwa ta 11 don haka yau matashiyar mu ita ce aya ta 12 a suratul fadiri kafin malam ya karanta mana ayoyin shi mai tafsiri ya mana matashiya dangane da abin da wa'annan ayoyi daga ta 12 zuwa gaba wato zuwa ta gaba za su ko kuma zuwa gaba ta gaba za su koya mana shi ne ce sun bayyana ta'ala sannan sai allah maɗaukaki ya bayani annal makhlukati ababen halitta wa inishtarakan fi ba'dil manafi was sifati ababen halitta ko da sun yi tarayya a ba a sashi na amfani ko a sashi na sifa fa innaha la tastawi fil khasiyati al-uzma to ba sa daidai a wani abu kebantacce mai girma fa kala sai Allah madaukaki yace
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها نعم وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير نعم أحسنتم to kun ga anan kafin mu fassara wannan aya mala ya mana bayani zaka ga abu iri daya guda biyu a sifarsu iri daya amfaninsu iri daya amma akwai wani abu keɓantacce a nan ba sa daidaita ko a cikin mutane mutum ne da mutum amma za ka samu wani ya fi wani to shi ne allah malaukaki ya buga misali da teku guda biyu sai ya fara da cewa wa ma yasta wilbaharani teku guda biyu ba za su taba zama daidai ba wa inishtara kafi kaunihi mamawa ko da sun yi tarayya wajen kasance wasu ruwa to fadin ruwa ne amma ruwa suna ya tara ba ruwan zartsi akwai ruwan daɗi to kaga kana ganin ruwan daɗi eh ba za ka da ruwan zartsi ba duk kuma ruwa ne shi ne malaye mana lamba ya ce kama zarabar lahul amsilata bi kaulihi kamar da yadda allah ya buga misalai da faɗinsa ana ya ce ƙulla ya stawil khabithu wadda yi bu alkhabith sunan shaidan ne asali da kowane mummunan abu mummuna da mai kyau ba za su taɓa yin daidai ba ko za su yi daidai walau a ajabaka kasaratul khabith ko da yawan mummuna ya baka sha'awa to ɗaya mai ƙwari mai kyau ya mummuna nan fattakullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun Allah ya ce ya kuma abuta hankali ku kiyayi dokokin Allah domin Allah ɗin ya rabantar da ku ku duba suratul ma'ida aya ta ɗari ɗaya daidai wa kazalika kauluhu ta'ala haka ma faɗin Allah madaukaki da ce kul hal yastawi al'ama wal basir afala tatafakkarun suratul an'ami aya ta 50 kul kace da su ya muhammadu hal yastawi al'ama wal basir shin makafo zai taba zama daidai da mai ido har abada da ido in ya ga abin da zai fada rami sai ya juya ya bar hanya makaho bai sani ba sai ya fada rami in kana so ka taimake shi ba haushe ce ba rami mai ya kawo rami makaho yana tafiya da zai aka taimar da ya ka makaho ba rami sai ce to an kidin ya tsaya a nan in dai ba ramin mai ya kawo magana rami to kaga akwai bambanci tsakanin mai gani da wanda ba gani sai Allah ce afala ta tafakkarun yalla ba za ku yi tuntuntuni ba wa qawluhu ta'ala da fadin Allah malaukaki da ce ul hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqi fatashabaha al-khalqu alaihim قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال قلوب سورة الرعد آية تقوم شاشدة ذوى تشابه Allah madaukaki yace kul fada musu ya Muhammadu hal yastawi al-a'ma wal basir makafo zai taba zama daidai da mai gani ba zai zama ba am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur ko duhu mai yawa zai yi daidai da haske ba ɗaya ba ne am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqi ko dai sun sanya wa Allah abokan tarayya ne waɗanda suke halitta irin ta ubangiji fata shabahal khalqu alaihim sai ainihin wato halittar da Allah yayi da wanda mutane suka yi sai suka rikice musu da sai suka sanya Allah din shi ma abokin tarayya sai Allah ya ce qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahidul qahhar kace Allah shine mahalicin kowane abu kuma shine makadaici al-qahhar kuma marinjayi anzala minas sama'i ma'a Allah shine ya saukar da ruwa daga sama ba wanda yake ruwan sama sai Allah fasalat audiyatun bi qadariha ruwan da Allah ya saukar daga sama sai zama wadi wato kaman kudiddifi ko wani rafi inda yake rike ruwa shine audiya gwargwadon yawan ruwan fahtamala sailu zabadar rabiya sai kwaranye ya ɗabi ainihin zabadu shine kumfar ruwan nan idan ruwa yana gudu a kansa akwai kumfa da datti shine zabadar rabiya wa mimma yuqiduna alaihi fin nar ibtigaa hilyati da ma abin da suke kunnawa a kansa cikin wuta dan neman abin ado aw mata'in zabadun mithlu ko wani kayan jin dadi da ainihin wannan kumfar teku din kwatankwacinta kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal batila haka Allah yake buga misalin ƙarya da gaskiya fa'amma zabadu fa ya zahabu jufa'a kumfar ruwa sai ta tafi a banza wa amma mayan fa'un nasa amma abinda zai amfanar da mutane na ruwa fayan kusu fil'ar shi ne zai zauna a cikin ƙasa ka zalika da ribin lahul amfala haka Allah yake buga misalai Allah ka ganar da mu to Allah ya ce wa ma yasta wil baharani teku ne guda biyu ga sunan ba za su taba zama daidai ba haza azbun furatu wannan ruwan daɗi ne fari mai kyau ai shadidul uzuba mai tsananin daɗi ai ana samun ruwan daɗi ko sa'igun sharabu in kana shansa yana wucewa ta makoshinka da daɗi za ka ji shi saboda mai saboda daɗin ruwa yashalul hararata ko yusilul hararata yana sauƙaƙa zafi in an sha shi wa yazilul adasha li udubati yana kawar da ishirwa saboda dadin sa shi ruwa in ruwan zartsi ne ko ruwan kanwa ko ka sha kaman baka sha ruwa ba ishirwar ba zai tafi ba in ka wanke farin kaya ma ba zai wanku ba hard water ke na sai ce wa hadha milhul ujaj wannan ruwan wato ruwa ne na ainihin mai ainihin menene ɗanɗanen gishiri shine milhul ujad shadidul maluhati mai tsananin ɗanɗano na gishiri la yumkinu shurbuhu ba zai yi a shashi ba kamar ruwan teku in ka ɗebo wani gun kamar kana son gishiri wala yushilul hararata baya sauƙaƙe zafi wala yazilul adasha baya kuma kawar da ishirwa haza mu'minun mudimun sahulul qiyanati li awamir rabbi to misalin ruwan dadin nan shine misalin mu'mini mai da'a ga Allah mai saukin bi ga umarnin ubangiji ruwan dadi kenan wal kafiru shi ko kafiri shine ruwan zardi ko ruwan kanwa munkirun mutakabbir yana inkarin dokokin Allah yana musu girman kai ani tawabi li rabbihi baya kaskan da kai ga ubangijinsa wa in kana yashtariku ma almu'mini fi ba'd sifati ko da yake shi kafirin nan yana tarayya da mu'mini a wasu sifofi ishtaraka al-bahrain fi qawlihi ta'ala wato tekun nan sun yi tarayya a faɗin Allah maɗaukaki da ya ce wa min kullin sai ya faɗi ya yi wa min kullin tanwini ne ya ce daga cikin kowanne teku mai daɗi da teku mai gishirin nan ta na lahaman ɗariya kuna cin ɗanyen nama fresh nama wa huwa samku shi ne kifi ai teku akwai kifi a ciki ko ba haka ba wata stakhirijuna min albahri almilhu faqat kuna fitarwa daga cikin teku mai gishiri wakila minhu ma ko daga ma wanda bai da shirin hilyatan talbasunaha kayan kawa da kuke sanyawa wahiyal lu'lu'u shine lu'lu'u wal marjan da marjani hmm? lu'lu'u wal marjan duk daga cikin teku suke wataral fulka fihi mawakhira wato sai kaga jirgin ruwa a cikin tekun nan ai asufun fi ai fi kulli minhuwa mawakhira ai tamkhurul ma'a sai kaga jirgin ruwa yana keta ruwa yana tafiya ai tashuquhu bi jariha fihi jirgin ruwa yana tsaga ruwan ta hanyar yadda yake gudana a ciki muqbilatan wa mudbira ko yana zuwa ko yana tafiya birihin wahidi iska ɗaya ce za ta kai iska ɗaya ne za ta dawo Allah ya wani litabtagu min fadlihi dan ku nema daga falalar ubangiji ta'ala bitijarati da ainihin wato kasuwanci biyancin kasuwancin duniya jirgin sama babu kago irin da jirgin ruwa yi saboda ai akwai feri ko? bayan ferin ma akwai mele ya yi kasan mele ne jirgin ruwa ne lodinsa wata shida sauka haka ya ka gani ba ko ina ma yake zuwa ba a duniya to wannan wai don dan adam ya samu harkarsa ta kasuwanci ta gudana wala allakum tashkurun saboda ku gode wa ni'imar Allah ay tashkuruna Allah ala ni'amihi almasdujati mutarakima wacce Allah ya gauraya ta ta haujuna fi kulli ma sakhara lakum cikin duk abin da Allah ya hore muku min makhluqatihi daga ababan halittarsa kunga teku ne wannan ruwan dadi wancan ruwan zarfi a najeriya ma akwai wannan a can in ka tafi adamawa kogi ne gashi wannan ruwan ja wannan fari kuma ne baya shiga cikin daya wata rana wani ce kai shi bai daba sai ya gwada sai ya ɗebo wani ya ɗebo wani ya gaura ya su biyu sai ya kurbe sai ya mutu a kuri eh to wasa da haka Allah maɗaukaki ya ce yulijin lailafin nahari Allah shi yake shigar da dare cikin yini faizidun laili wa ya ɗulu wato sai dare ya tsawo ya daɗu kamar lokacin sanyi daga faɗuwar rana zuwa ketowar alfijir ya fi daga ketowar alhijir zuwa faɗuwar rana awanni shi yasa annabi ya ce madalla da zamani na sanyi a wajen mumini dare yana da tsawo za ka tashi kai sallah ka yi karatun alkur'ani ka yi azkaru kafin gari ya waye kuma ka yi barci sai ya ishe ka zamanin sanyi ke shi ne yulijin laila fin nahari wa yulijin nahara fin layin yana shigar da yinin kuma cikin dare a samu ainihin shota night longer day ko fa yazidun naharu wa yadulu sai yinin ya karu ya tsawo wa sakkara shamsa wal kamara Allah shi yake hore ko ya hore rana da wata kullum minhuma kowanne daga cikin rana da watan nan ya jari fi fulkihi yana gudana cikin falakinsa li ajalin musamma har zuwa wani ajali abin ambato shine ranar alkiyama zalikumullahu rabbukum lahul mulk mai wannan aiki ya yan uwa shi ne Allah Ubangijinku kuma dukkan mulki nasa ne duk wani mulki in ba na Allah ba ƙarya ne mulkin majalisar ɗinkin duniya mulkin ainihin wato afirka mulkin amerika mulkin ko'ina in ba na allah ba mai gushewa ne balle mulkin demokaradiyya hawa biyu ne shekara takwas za ka yi ka gaba da kyar za ka kai na takwas duk kirkin ka kuma allah ka kiyaye to amma mulkin allah baya gushewa shi yasa ya ce lahul mulku mulki nasa ne wallazina tad'una min dunihi wayanda kuke bautatawa wanda dubba Allah ba ay ghairihi wa hiya al-ma'budat sune ababan bautan nan ma yamlikuna min qidmiri basu mallaki ba sa mulkin koda idan ka bare dibino banda hancin dibino in ka cire tuwon dibino a jikin kwallon akwai wata riga wata farako to shine kitimir to wannan kitimirin mutane wanda ba Allah ba ba su da mulkinsa to mulkin Allah ya haɗe har wannan su ko mutane ba su mallaki a mulkinsu abin da ya kai darajar wannan ɗan rigar da take jikin ƙwallon dibino ba Allah yana yawan buga misali da dibino saboda larabawa sun san shi suna cinsa suna amfani da shi kaga hancin dabino an yi batu a kansa sannan tsagar kwallon ai akwai wata tsaga a tsakiyarsa ita ma Allah ya buga misali da ita to yanzu kuma ga rigar Allah ya misali da ita nan don ya nuna maka mulki nasa ne ai lifafatin na wata ka gani ko lifafa da ake rufe wannan kwallon dabino din ai الغشاء الرقيق الذي يلفها wato gisha'ul arraqi marfi wanda yake siriri wanda yake lillibe wato shi kwallon dabino in tad'uhum la yasma'u du'a'akum in ma kuka bautata musu ko kuka kira su ba sa jin bautar ku ba sa jin kiran ku walau sami'u qaddara da za su ji din haka ne ko fardan kal mala'ikati was salihin kaman mala'iku da mutane na gari to mu komo na farko ya masa lamba daya qawlu wa qawluhu ta'ala wallazina tad'una min dunihi la yastadi'una nasrakum wala anfusahum yansuruna wanda kuke bautatawa koma bayan Allah la yastadi'una nasrakum ba za su iya taimakon ku ba zaka bani sai kace shehu to ina shehun yake me zai maka wani mai ce shehu da bello wai shehu dan godiyo ba da ɗansa muhamman bello wani ce shehu tijjani wani ce sidi abdulkadiri duk ba za su iya taimaka maka suna cikin mayan likuna min kiɗimirin ɗin ba su da mulki ko da da abin da ya kai wannan hudar dabino ko kuma rigar da ta lullube da bino ne haka ne ko wala anfusahum yansurun ko ba sa iya taimakon kansu su ma jira suke mai taimakon ya taimaka musu wa in tad'uhum ila alhuda la yasma'u in ma ka kira su zuwa ga abin da yake shiriya ne ba za su ji ba wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun anan Allah yana buga misali da gumaka da larabawa ke bautatawa a wancan lokacin wata rahun yanzu na ilaika gunkin mutum zai sassaka ya yi shi mutum-mutumi kasan ba haushe ya iya fasarar gunki mutum-mutumi ba sai ka gan shi kamar mutum ga idanu yana kallon ka amma kuma baya gani shine wata rahun yanzu na ilaika wa hum la yubsirun kaga suna kallon ka alhali babu gani al'arafi aya ta 197 zuwa 198 a lamba ta biyu da aka ce kaman mala'iku da mutane na gari ka kaddara in ka kira su za su ji in kanal ma'abudu min al'ukala'i in abin bautan yana daga cikin masu hankali kal mala'ikati kaman mala'iku akwai masu bautan mala'iku wasalihin da masu botan mutanen kirki faƙar ƙala lau ta'ala fi'im su ma Allah madaukaki ya faɗa a kansu ma kana li basharin an yutiyahu Allahu alkitaba wal hukma wan nubuwata bai dace ba ga wani mutum wanda Allah ya bashi littafi ya bashi sanin hukunce hukunce ya mar annabta thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah sannan ya zo ce a mutane su zan masu bautarsa koma bayan Allah walakin kunu rabbaniyina sai dai zai ce ku zan to rabbani shine mutum da aka danganta shi da Allah rabbani ko raqabani ko lahayani nisba ce ku zan malimai na kirki bima kuntum tuallimuna alkitaba saboda abin da ya kasance kuna yi na karantar da littafin Allah wa bima kuntum tadrusun saboda darasin da kuke wa mutane sai Allah ce wala ya'murakum an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaban min dunillah Allah bai taba umartan ku ba ku riƙe wato mala'iku da annabawa su zan arbab jam'u rabbin iyayen gida abun bauta a ya'murukum bil kufri ba da in antum muslimun yanzu Allah zai umarce ku da yin kafirci bayan kun musulunta duk wanda ya bautata wa annabi kafiri ne in ji wannan aya ba ban ji ne ba wanda ya bautata wa mala'ika kafiri ne da haka Allah ya ce a ya'murukum bil kufri yanzu Allah ya umarce ku da kafirci ba da in antum muslimun in ya zan ka bautata wa annabi aka ce ma kafiri ka bautata wa mala'ika aka ce ma kafiri to mai bautan shehu ba shi ne ne ya kai shiru to kaji kafir kafir ne kai ba kafiri ba kafi kafiri kafirci ni ban sai da bahaushe ya samo kafir kafir ba Allah saukaka inda har za ka bautata wa mala'ika ka bautata wa annabi ta dalilin haka mutum ya kafirta aiko bautan waninsu min babi aula ko? Allah ka shirya da mu Allah ɗaya kawai shi ne abin bauta ba abotan mala'iku ga wata aya da Allah ce lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi walal mala'ikatu almuqarrabun almasihu abin shafa da albarka isa dan maryama kenan alaihi wa alaiha salam baya jin kyama ya kasance bawan Allah annabi isa baya kyamar ka ce masa abdullahi walal mala'ikatul muqarrabuna kai mala'iku na kusa da Allah ba sa kyaman su bayin Allah wa man yastankif an ibadatihi wanda duk ya kyamaci a ce shi bawan Allah ne wa yastakbir yake girman kai fa sayahshuruhum ilayhi jami'a da sannu Allah zai tayar da su gabaki ɗaya zuwa gare su gare shi kuma ya musu sakamako wanda ya dace da su da haka sai Allah ya ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum in kuka kira su ba za su taba jin kiran naku ba walau sami'u mastajabu lakum ka kaddara da ma za su jin ba za su amsa muku ba ai ma ajabukum ba za su amsa ba wa in kanat sanaman tu'badu ko da gumki ne da ake bautatawa fa qala ta'ala sai Allah ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranar alkiyama za su kafirce wa shirkar da kuke yi da su kalli lamba ta uku ko innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum duk wanda kuke bautatawa koma bayan Allah annabi min dunillahi ne mala'ika min dunillahi ne mutumin kirki na kwarai min dunillahi ne shehu min dunillahi ne muridi min dunillahi ne kudubi min dunillahi ne ga su nan to duk wanda kuka kira koma bayan Allah ibadun amsalukum bayi ne kwatankwacin ku fada'uhum Allah ya ce ku kira su falyastajibu lakum in kuntum sadiqin su amsa muku inda gaske kuke alahum arjulun yamshuna biha shin suna da kafafuwan da suke tafiya da kafafan am lahum aydin yabdishuna biha ko suna da hannu da suke damka da hannun amlahum a'yunun yubsiruna biha ko suna da idanuwa da suke gani da su am lahum adhanun yasma'una biha ko suna da kunnuwa da suke ji da wannan kunnuwa nasu qulidu shuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun Allah ya ce to ku kira abokan tarayyar kunnan ku hani da su inda wani makirci da za ku yi mun ku yi kar ku saurara don ba zai tasiri ba ai yakfuruna bi shirkikum da yace bi ishrakikum iyyahum ma Allah hada duk wanda ka bauta tamar ka hada shi da Allah a ranar alkiyama zai barranta ba zai ce ba ruwa na da kai ai yatabarrauna minkum za su barranta gare ku wa min ibadatikum iyyahum bautata muku ma da suka yi ko bautata musu da kuka yi za su barranta daga bautar wala yunabbiuka mithlu khabir babu mai baka labari bi ahwalid daraini da hali na duniya da lahira ba mai baka labarin su mithlu khabir kamar masani shine Allah alimun biha wa huwa Allah ta'ala shine Allah madaukaki ay la ahada akhbara bi khalqi Allah min Allah ta'ala babu wani ɗaya da zai bada labarin halittar Allah kamar Allah madaukaki Allah shi ya san bayansa ala ya'lamu man khalaqa وهو اللطيف الخبير نعم أعرف
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد نعم إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور kaji abin da Allah madaukake ce kaman ayoyin bayan nan sai ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane annida'un muwajjahun ila kafatin nas wannan kira ne da Allah ya fuskantar da shi zuwa ga daukakin mutane baki daya ba amanu bane ba kafaru ba annasu kawai aka ce in kai mutum ne suna ne na jinsi to da kai Allah yake sai Allah ya ce ya ku mutane antumul fuqara'u ila Allah ku ne mabukata zuwa ga Allah ai bi kulli halin ta kowane hali in dai kai mutum ne kana da bukata abun Allah duk kafircinka dan ya rike ma numfashi yaya kai ba wannan bai hana ka fitsari sai su je su garkama ma katata a barka da wata jaka kana fitsari a ci ko ba haya ya ki fita eh kaga kana da bukata a wajen Allah daga sai ce antum aula alhajata kune antum ulil hajati kune ma'abuta bukata wal faqr ila rabbikum kuna da talauci da kuke da bukata Allah ya yi mu fabudu da haka ku bautata masa duk mai so Allah ya yi mar halin kakanika yi to ya bautata masa wallahu huwal ganiyyu Allah shi ne mawadaci an ibadati kun iyahu ba ruwansa da bautar da kuke masa in ba kai ba ma yana da masu marbauta wa an hidimatikum hidimar da kuke yi don Allah ba ruwan Allah da ita wa an khalqihi ya wadata gabarin halittarsa jami'an baki daya haka ne ko lamba ya mana yace sabata fil hadith alladhi akhrajahu muslim fi sahihi ya tabbata cikin hadisin da imamu muslim ɗan hajjaju ya fitar cikin sahihinsa hadisi na 2577 an abizar daga abizarri an annabi sallallahu alaihi wa sallama abu zarri kuma ya ji daga annabi kaji isnadi kenan fi ma yarwa yurwa anillahi tabaraka wa ta'ala shi kuma annabi wannan daga cikin irin abin da yake rawaitowa daga ubangiji tabaraka wa ta'ala kun ga hadisul qudsi kenan wane da wane wane da wane isnadi kenan walaula al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a ba dan ana neman madogara ba da duk wanda yaso sai faɗi abin da yaso sai wani ya ce maka ai shehu ana bauta sai ka ce ai na ka samu ayar ba mu dalili qala Allah ne ko qala rasulullahi in hadisi ne wa ya rawaito ina isnadin ya kai da sahabi don sahabi ba a tuhumar sako sai dai in dan shi'a ne zai tuhumi sahabin annabi to sai wannan hadisi hadisul qudsi ne annahu qala yace Allah madaukaki yace ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi Allah da kansa yace ya haramta wa kansa zalunci waja'altuhu bainakum muharraman na sanya zalunci ɗaya wani mutum ya zalunci wani haramtaccen aiki ne fala tazalamu kaga mufa'ala kenan fala tazalamu kada ku zalunci juna bayin Allah kar ku zalunci juna ya ibadi yace ya ku bayina kullukum ja'iun il kullukum ja'i'un dalun ne ko haka kullukum dalun illa man hadaitu dukan ku batattu ne sai wanda na shirye da shi Allah ka shirye da mu amin fastahduni ku nemi shiriyata ahadikum haka baka karanta ahadikum zan shirye da ku domin hada'a fi'lin yana da ta'adda in zaka daure shi harafin illan kawai zaka shafa ya ibadi kullukum ja'i'un ya ku bayina dukanku mayunwata ne kowa da yunwa a cikinsa illa man an'amtuhu sai wanda na ciyar da shi fastad'imuni ku nemi in ciyar da ku ud'imkum zan ciyar da ku Allah ka ci da ku ya ibadi kullukum arun illa man kasautu ya ce ya ku bayina dukanku matsiraita ne sai wadda na tufatar da shi fastaksu ni aksikom ku nemi in tufatar da ku zan tufatar da ku kenan Allah shi yake komi ya ibadi innakum tukhdi'una bil-laili wan-nahar yace ya ku bayina lalle kuna yin kuskure cikin dare da yini wa ana akthiru dhunuba jami'a ni kuma ina gafarta zunubai baki da fastaghfiruni aghfiru lakum ku domin gafara ta zan gafarta muku ya ibadi yace ya ku bayina innakum lam tablughu dhurri fatadhurruni yace ya bayina ba ku isa yadda za ku iya cutar da ni ba fatadhurruni ballantana ku cutar da ni walan tablugu naf'i fatanfa'uni ba ku isa yadda za ku amfanar da ni ba balle ku amfanar da ni kaga dai na nuna antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ya ibadi yace ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum da za a kaddara cewa na farkon ku da na karshen ku wa insakum wa jinnakum da mutananku da aljanunku kanu ala atka kalbi rajulin wahidin minkum duk su hannu akan zuciyar mutum ɗaya wanda ya fi kowa tsoron Allah wai a ce zuciyar kowa kamar ta annabi Muhammadu take don ba wanda ya kai shi tsoron Allah ma za da zalika fi mulki shay'a to da wannan ba zai ƙara wa mulkin Allah komai ba ya ibadi yace ya ku bayina lau an na awwalakum wa akhirakum da za a ce halitta ta farko da ta ƙarshe wa insakum wa jinnakum da mutanenku da aljanunku kanu ala afdari qalbi rajulin wahidin yadan zuciyarsu ta fita kowane mai fajirci mai zunubi shaidan kenan ma na ƙasa zalika min mulki shai'a wannan ba zai tauye komai ba a mulki na in ji Allah ya ibadi ya ce ya ku bayina lau an na awwalakum wa akhirakum da na farkonku da na ƙarshenku wa insakum wa jinnakum da mutanenku da aljanunku kanu shine muka yi ko kanu ala afjari kalbi rajulun ma na kasa na'am ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin ne fi ne ko yace ya ku bayina da na farkon ku da na ƙarshen ku da mutun da aljan qamu fi sa'idin wahidin za su tsaya a wani bijire daya fili guda fasaluni kowa ya roke ni tun daga falitta ta farko har ta ƙarshe ba ɗai tukulla insanin mas'alatahu kowa abin da ya roƙa Allah ya bashi ma na ƙasa zalika min ma'indi to wannan abin da na basu ba zai tauye abin da yake gona ba illa kama yankusul makhilu idan udkhila albahar sai kamar yadda za ka ɗauki allura ka sa a cikin teku ka ɗago allurarka ruwan da ya laƙe a jikin allura wai misali ne ma wannan shine teku shine arzikin Allah ruwan da ya ɗan ragun nan na jikin ƙarfin allura shine Allah ya buga misali da shi don hankali ya gane ne ya ibadi inna ma hiya amalukum usiha lakum yace ya ku bayina ayyukanku ne nake kiyaye muku thumma uwaffikum iyaha in cika muku ladansa faman waje da khairan falyahmadillah duk wanda ya samu alheri to ya gode wa Allah haka ne ko faman waje da khairan wanda ya samu alheri ya ainihin wato gode wa Allah ci gaban hadisi wa man waje da khairan zalika duk wanda ya samu sabanin alheri ya ga sharri kenan fala yalumanna illa nafsa kada zargi kowa sai kansa kunga wannan yana nuna mana Allah bai da bukata a wajen bil'adam amma bil'adam har kullum ko ka zama shugaban duniya kana da da bukata a gun Allah ko mun talaucinka kana da bukata a gun Allah ko mai arzikinka kana da bukata a gun Allah amma duk Allah bai da bukata a gun bayinsa shi yasa ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutane ku ne mabukata zuwa ga Allah wallahu huwal ganiyyu Allah shine mawadaci an ibadatukum iyahu dangane da bautu tamar da kuke yi wa an khidmatikum ya wadata ga barin hidimar ku wa an khalqihi ya wadatu ga barin halittarsa jami'an bai daya alhamidu Allah godadde ne ai almahmudu fi sun'ihi bikum bihim Allah abun yabo ne da godiya cikin abin da ya aiwatar ga bayansa in ya sha in Allah ya so izhabakum ya tafiyar da ku yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid sai ya tafiyar da ku ya zo da wata halitta sabuwa badalakum madadin yakunu adwa minkum wa azka kuma wanda za a zo da su su fi ku da'a su fi ku tsarki kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukake ce wa rabbukal ganiyyu dhur rahma ubangiji ki mawadaci ne kuma mai ma'abocin rahma in yasha yuzhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha in Allah so sai tafiyar da ku ya sanya khalifofi bayan ku abin da yaso kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin kamar yadda ya fari halittaku daga zuriyar wasu mutane daban قال أبو جعفر في تفسيره abu jafar ya faɗa cikin tafsirinsa a mujalladi na sha biyu shafi 126 ya kulu jalla sana'uhu wato wanda yabansa ya ɗaukaka ya ce wa rabbuka ubangijinka allazi amara ibadahu bima amarahum bihi wanda ya umarci bayinsa da irin abin da ya umarce su da shi wa nahahum amma nahahum anhu ya hane su gabarin abin da ya musu hani akai wa asabahum ala da'ati yayi musu sakamako akan da'a wa aqabahum ala al-ma'siya yayi musu uquba akan zinubi alganiyu mawadaci ne an ibadatin lazina amarahun bima amara ya wadata gabarin wannan ibadata su wani hahun amma na ha ya wadatu gabarin hannun da ya musu wani amalihim ya wadata gabarin ayyukansu wa ibadatihim iyahu wa hum muhtajuna ilayhi amma su suna da bukata gare shi li'annahu biyadihi hayatuhum wa mamatuhum domin a hannun Allah rayuwarsu da mutuwarsu take wa arzaquhum arzikinsu yana hannun Allah wa naf'uhum wa darruhum amfaninsu da cutarsu duk yana hannun Allah ba a hannun wani ba na'am yasa yace wa ma zalika 'ala Allah bi aziz wannan bai zan abu ba mabuwayi a wajen Allah ai shadidul ligana'ihi ankum ligina'ihi ankum saboda ya wadata gaban su bal zalika ala Allah yasirun wa sahalun wannan abu ne mai sauki sauƙaƙƙe a wajen Allah wala taziru waziratun wizra ukhra wata rai mai daukan zunubi ba ta iya daukan zunubin wata rai wa in tada'u muthqalatun idan wani rai mai ɗaukan nauyin zunubi aka kira ta ila himliha zuwa ga lautin zunubinta minhu amin wuziri wa in ta dau ahadan li yahmila ba'dahu ka kira wani dan ya dauki sashin laifinsa la yuhmal minhu shay'un ba zai iya daukan komai ba a ciki walau kana za qurba ko da zunubin da aka ce ya dauka na danginsa ne karabatan kal'abi walibin kamar ka ga babanka da zunubi za ka yadda a loda ma nasa a lahira kowa ta kansa yake ko uban ya gada da kayan zunubi zai karbe ce ai ɗana ne a nan ne sai ka je kotu ka ba da ka ɗauko lauya ka ba shi kuɗi ka ga alƙali ka ga ɗan sanda ka ga jami'an gwamnati to lahira babu wannan tsiya ta ku wa adamul hamli fi shakkaini ai alhamlul qahari wal ikhtiyari akwai ɗauka da za a sa da ƙarfi da kuma na raɗin kai talbiyatun lidda'awatul muthqala wato talbiya ce kaman kira ne na ɗaukan ainihin nauyi wa zalika hukumun min Allah wannan hukunci ne daga wajen Allah madaukaki qala ta'ala la ta liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah dan ne su dauki zunubin su cikakke ranar alkiyama wa min auzarin lazina yudillunahum bighairi ilm da kuma wizir wato zunubin waɗanda suke batarwa ba da ilimi ba ala sa'a ma yazirun Allah ce ku saurara abinda suke tsoron nan ya munana thumma salla ta'ala nabiyahu bi qawlihi sannan sai Allah madaukaki ya rana shi annabinsa da fadin sai ce inna ma tunzirul ladina yakshawna rabbahum bil ghaib ai kawai kana gargadi ne ga waɗanda suke tsoron ubangijinsu a fake ai ya kafu na hu wa mara auhu suna jin tsoron allah alhali ba su gan shi ba la'annahum muntafi'una bil inzar dan su suke amfana da gargadi wa aqamu salata sune waɗanda suke tsayar da sallah ai adamu ha suka dawwama suna sallah wa man tazakka duk wanda ya tsalkaka ai ta dahara min shirki ya tsarkaka gabarin shirka wa gairihi da wurinsa fa inna ma ya tazakka li nafsi ya tsarkaka ne don kansa fa salahuhu muhtassun bihi kyautata da yi ta keɓance shi kawai wa ilallahi almasir makoma tana ga Allah ai almarji'u fa yujazi bil amali fil akhirah yayi sakamakon aikin mutum a lahira aya da zamu ji ta karshe Allah ce wa ma yastawi al a'ma wal basir makaho ba za su taɓa yin daidai fa da mai gani ba waye makaho kafiri waye mai gani mumini wal jahil wal alim waye makaho jahili waye masani al alim wato waye jahili makaho jahili waye mai gani masani fil jazai ba za su yi daidai ba a sakamako alaihi ba lian al a'ma mutakabbalun fi il amalihi domin makaho yana fagamliya ne cikin aikinsa walbasiru ala hudan fihi mai gani yana yi akan shirya bala yastawiyani fil juz'ani ba sa ainihin fil jaza'i kai ba sa yin daidai a sakamako walan zulumatu walan nur duhu baya daidai da haske shine kafirci shine duhu imani shine haske wala dhillu wala harur inuwa bata daidai da rana aljannatu wan naru kenan aljanna da ainihin wato wuta Allah ka raba mu da wuta akan wannan zamu takaita mu saurari tambayan da aka dan samu kuma da fata Allah madaukaki ya kai rayuwar mu wato gobe sai mu dora daidai kan aya ta 22 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa'alaikum salam wa rahmatullah wa barkatu kafin a je ga karanta tambayoyi akwai sanarwa kamar haka da farko akwai wani mai mota mai lamba ktg 90 wato 90 mp ktg 90 mp cewa wannan mota ya bar faki light a kunne yanzu haka da haka akwai bukatar ya je saboda batir dinsa sannan yan agaji suka ce da allah masu zuwa da motoci su yi haƙuri su dinga fakin mai kyau saboda yawanci za ga mai mota ya yi fakin kuma ya tare hanya kuma ya tafo gurin tafsir ya zauna a nan sai a rasa ko tawaye da fatan za a kula sai sanarwa kamar haka dangane da tallafi ko kuma taimako da aka fara bayarwa ga masu neman taimako ko kuma ga marayu mai wannan wato wannan wata mata ne ta bayar da shinkafa kwano daya da taliya guda biyu ta ce a biya matan nan da ta nemi taimakon abinci wannan ma wata mata ta kawo turmin zani daya da yadi uku sannan wata matar ma ta kawo makaroni leda daya da taliya spaghetti guda daya zuwa baiwa marayu sannan wani bawan Allah ya ba da naira biyar kuma wani ma har ilayo ya ba da naira 100 zuwa baiwa kwamitin marayu Allah shiga bata malam a shekaran jiya ne ina jin wani da dan a caɓe ya ɗauke shi zuwa gida akan za su je su dawo kuma dan a caban da ya fito a gida sai ya rasa shi yake yadda ya zo ya yi tambaya cewa ya zai yi da kudin dan a caban to shi wannan dan a caban ya ji wannan sanarwa ce a gidan rediyo ma ya ji a tafsir shi ne ya ce a sai da wannan mutum cewa ya yafe masa ya ce wato abin da ya faru shine shi da ya je ya ajiye mutumin a kofar gidansa sai ya yi tunani ya yi alkawarin akwai yara 'yan makaranta da yake daukowa kuma an tashe su ya ga yaran za su sha wahala don haka sai ya tafi ya ɗebo yaran daga baya da ya dawo gidan sai aka ce mutumin ya fice ya tafi don haka ya ce ya yafe wannan mutum ba komai wannan kuma ana jin daga gurin mata da ake saurara ne wannan na cewa Allah shi gafarta malam malam duk shekara ina zuwa wajen wajen nan domin in saurari wannan tafsir mai albarka amma malam wasu daga cikin jinsin mutane mata suna cutar da mu to wajen yin surutu malam ina neman alfarma da a yi musu nasiha su dena idan ba su ji nasihar ka ba kuma to to mu za mu ɗauki mataki saboda mu ba jinsin mutane ba ne to haka dai takardar ta zo eh gaskiya ne qur'ani ya ce wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamuna inda ana karatu al-qur'ani Allah ya ce ku saurari qur'ani kuma ku shiru in kun yi haka kun girmama qur'ani to sai Allah ya saukar da rahama kenan in ana surutu ba girmama qur'ani ba wannan rahamar ba za ta zo ba kuma an hana mai shirin ya ji abin da ya kawo shi kaga laifi akan laifi Allah ya shirye da mu baki ɗaya Allah ya sa mu gane to akwai wata bayar Allah da duk shekara tana ba da kayan marayu amma yanzu na ga ɗanta yana min text kuma daman sun kira sun ce za su kawo sai a yi haƙuri gobe mun ga sai a sanar da cewa ga yawan kayan wannan kuma suna tambaya ne malam da fatan ka sha ruwa lafiya tambayar ma'anan shine dangane da kabbara da ake yi wasu mutanen sun ce babu kyawu irin wannan kabbara da ake a lokaci a wurin tafsir don haka eh to wasu an ce isgili suke yi har ma an faɗi sunan wasu da don wani ya rubuto sunan wasu mutum biyu cewa da Allah ya kamata su daina yin yana ga kaman izgili suke to amma malam kai za ka yi dai ƙarin haske akan irin wannan kabbar na'am to ita kabbara a musulunci tana da kyau sai dai tana da ka'ida Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita tare da sahabbansa suna tafiya sai suna kabbara suna tsayi da ƙarfi sai manzon Allah ya juya gare su ya ce ya ayyuhan nasu irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una al-asamma wala ghaib wa inna ma tad'una as-sami' al-qareeb yace ya ku mutane ku saukaka wa kanku wanda kuke kira kuna Allahu akbar da ƙarfi ba kurma ba ne kuma ba wadda baya nan ba ne kuna kiran na kusa da ku ne kuma wadda yake mai ji da ka babu laifi a yi kabbara amma kar a yi ta yi da ƙarfi ko a rikitar ma da mutane wannan bai dace ba da ka mu gyara
eh mai wannan tambaya tana cewa Allah shiga fata malam da fatan ka sha ruwa lafiya tambaya ta ita ce malam ni ce kirgen kwanakin al'ada ta baya wuce kwanaki hudu a baya wuce kwanaki hudu a ƙarshen wata amma sakamakon ausari da na samu na barin ciki da na yi likita ya rubuta min wani magani to idan na gama kwanaki hudun na al'ada ta bayan kwanaki uku ko hudu ko biyar sai ya ƙara dawowa shin malam zan iya azumi da sauran ibadu na koya zan yi
bayan ya dawo ba za ta yi ba kafin ya dawo dai za ta yi ai cuta ta shiga ciki ko yau in ba mai tabbata ba ce to wannan hukuncin ta daban in ba tabbatacciya ce hukuncin ta daban tunda magani take sha ai ya zama cuta yau wani yana cewa malam ɗazu bayan sallar la'asar na dawo gida domin na yi wanka bayan na shiga ban ɗaki sai na ga wani abu ya bushe a jikin wando na kamar mani to sai na kasa nutsuwa malam saboda ni a sani na ban yi wani abin da zai sa mani ya fita a jikina ba ko da yake da kayan na kwanta barci amma dai gaskiya ban yi mafarki ba to da naga haka sai ne wankan tsarki na fito a banɗaki to malam magariba ta tayi nayi sallah kuma nayi isha to yanzu malam meye matsayin sallolin da nayi a baya kafin naga wannan abu
to zai rama sallah ta ƙarshe wato ƙarshen barcin da yi in bai yi barci ba tun barcin jiya to kaga zai rama asuba a zahar la'asar sai ya sake magarba da ishinsa in ko ya yi barci da yamma bayan la'asar magariba da ishinsa ta yi
to wannan yana wannan irin masu wasan nan ne ya ce malami ne muna wasa da wasa na faɗa malam wato me hukuncin wadda ya ce shi ba musulmi ba ne amma wasa suke wai da abokinsa sai ya ce masa irin nifa kai ni ba musulmi ba ne to yanzu kuma ya shiga damuwa wai yaya batun wannan kalma da ya yi ai ba a wasa da addini wa zarul ladina takazu dinahum la'iban wa lahawan wa garratuhum alhayatud dunya Allah ya ce karabi da waɗanda suka riki addinin su zan abun wasa da izgili rayuwar duniya ne take rudansa ya tuba kawai kare sake yin haka Allah ya sauka wannan tana cewa muna neman malam da ya sanar cewa mu muna da marayu akan muna neman taimakon abinci da sutura ga marayu na guda bakwai ga nan wannan ma mai neman taimako ne kan abincin da za su ci ko da taburma kuma ta kwana to da dama dai da suke rubutowa akan neman taimako wannan ta ce don allah mala ina roƙon addu'ar musulmai da asa na cikin addu'a har ƙarshen wannan wata mai albarka akan allah ya sauke ni lafiya ina da ciki kuma ina da ciwo a mahaifa allah ya yi min ciwon sannan kuma allah ya sauke ni lafiya wannan ma ta ce tana da wata 'yar uwa da ta shiga wani hali da farko dai tana mahaifiyarta take so a sawa ta addu'a tana fama da jinya da kuma wata wata da ta shiga wani hali na daban Allah shirye ta Allah sa ta gane gaskiya ta daina wa'annan halayen wannan kuma wata ne da take ce wajen shekara biyu kenan sun sa ranar auren yarsu ba su samu hali ba suke so a taimaka musu kuma a sanya su addu'a Allah ba su ikon wannan ma to wannan doguwar su yi hakuri wannan ma neman addu'a ne ta fatan alkhairi wannan kuma yabo ne da jinjina ga malam bisa daurewa da yake yi ga amsa tambayoyi sannan wannan ma mai neman miji na gari ne sannan wannan ma ta shiga wani hali ta ce malam ni mace ce na fama da wani abu da ya dame ni na rasa yadda zan yi kunnin akan tunani nake tunanin kuma na daban idan na zaune sai na rika tunanin ana saduwa da ni ko in na yi mafarki ina yawan mafarki ana saduwa da ni na rasa yadda zan yi akan wannan matsala mala kuma wani abun ban takaici idan wani saurayi ya zo da neman zai hidimar neman aure a gare ni sai in ce masa ni an bayar da ni kuma ba haka ba ne shi ne take neman malam ya sanya ta a cikin addu'a kuma a sama mata mafita na irin addu'o'in da za a musu to wannan yana da kyau ta nemi magani akwai wanda suka kware a wannan fanni eh Allah ba ta lafiya Allah ya raba su to da ta ma dai da suke neman addu'a saboda wasu bukatu na alkhairi Allah subhanahu wata'ala ko damuwa Allah ya fi mu sanin kowa damuwar mutum da kuma irin bukatarsa Allah biya mana bukatunmu na alkhairi ya san bukatunmu Allah madaukaki ya biya mana Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa adha'im maghfiratik والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وأضاعم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين آمين